الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi sha takwas ga watan muharram sha tara ko sha tara ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shida ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba a manta ba muna sura ta arba'in da hudu suratul dukhan inda muka yi darasi guda biyu za mu yi darasi na uku a cikin wannan sura mai albarka za mu tashi aya ta talatin da takwas wa ma khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da muka ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون Allah madaukakin sarki yace wa ma khalaqana as-samawati wal arda ba mu halici sammai da kasai ba wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su la'ibina dan wasa kawai shine misalin da muka bayar yadda yara ke wasan kara ko wasan wato wasan dandakuwa ko yashi sai an gama gida ko wani guri mai bankai ana gama sai a ta mori kowa sai ya rufe kaga kowa ya san dama ba shiga zai ba ba zama zai a cike ba ba wani amfani zai da shi ba iya wannan wasan ne Allah yake to ba mahalicci san mai da kasai dan irin wannan wargin ba kawai haka Allah ya bada a suratu Dawud cewa ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma babila dalika zannu alladhina kafaru wa waylun lil ladina kafaru minan nar wa maliki sammai da kasai da abin da yake tsakanin su dan wasa ba a banza wannan shine zaton waɗanda suka kafirta cewa daga Kano sai Kaduna kawai fa waylun azaba ta tabbata lil ladina kafaru minan nar ga waɗanda suka kafirta daga da wuta yace Allah madaukakin sarki yake kuma a suratul mu'minun abajirtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un kuna tsammanin mu halice ku dan wasa kuma ba za ku dawo wajen mu ba fa ta'ala Allahul malikul haqq Allah ya fi karfin ya halitta dan wasa shi yasa ya ga ma ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba ma halice mutun da aljanna sai dan bauta duk wani abu da kai kai a gurin ka wasa ne ko a social media ko a TikTok ko a Facebook ko ma a ne ko a fili kana ganin ai wasa ne entertainment ne a gurin Allah sai an tambaye ka akai an fahimta da kyau ko to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa Allah ya fi karfin halitta dan wasa fa ta'ala Allahul malikul haqq Allah ya fi karfin ya halitta wanda yake al-malik wanda yake ya mallaki kowa shugaba sarki wanda yake na gaskiya la ilaha illa huwa ba wanda yake cancanta abauta wa sai rabbul arshil karim ubangijin al'arshi mai girma to shi ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa ma kana huma ba ma halice su ba illa bil haqqi sai dan gaskiya kawai walakin aktharuhum la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba san haka ba sai Allah ya ce إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين wane يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون na'am إلا من رحم الله na'am إنه هو العزيز الرحيم Allah ya ce inna yawmal fasli lalle ranar rarrabewa miqatuhum shine wato miqatin su lokacin su ko gurin su domin miqati ko ga wanda ke karanta fiqh za ka ga akwai ismul zaman akwai ismul makan cewa ga ginan za a ce wanda zai tafi umara ko aikin hajji sai a ce yana da miqati miqatin su shine gurin da zai je kullu niyya har akwai juba akwai yalamlam akwai zatu kalmi za ta yi rikin duka wannan guraren guda biyar da ake da su shine wato miƙati sannan kuma akwai na lokaci kamar yadda Allah yake kul innal yawm kul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum cewa ka gaya musu cewa wato na farko da na karshe za a tattara su ila miqati yawmin ma'lum zuwa ga wani lokaci wanda yake sananne to kaga nan yayi magana akan wato zaman can kuma yayi magana akan makan shi ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa inna yawmal fasli lallai ranar rarrabewa miqatum shine lokaci to shi wannan na alkiyama miqatum yana nufin gurin da lokacin duka biyu zaman ne zarful zaman ne da zarful makan duk biyu ake nufi cewa guri ne kuma lokacin za a yi ajma'in gaba daya cewa yawma la yughni maulan am wadu yawma la yughni maulan am maulan shay'an ranar da wani ubangida ba zai wadatar da yaransa da komai ba ko kuma yaro ya wadatar da ubangidansa da wani abu domin maula ko a littattafai da muke biya za ka ji an gaya ma maula kala biyu ne akwai maulan ni'ama akwai ko kuma a ce maulan a'la akwai maulan asfal wanda ya yanta mutum shine maulan a'la wanda kuma aka yanta shine maulan asfal na ƙasa sai ka ji an ce nafi'u maula ibnu umar kaga abdullahi dan umar shine maulan a'la shi kuma na nafi'u maulan asfal wanda aka yanta din to saboda haka tsakanin su tsakanin bawa da ubangida ba wanda zai wadatar da wani komai ranar alkiyama tsakanin sannan maula yana nufin wato abnaul amam ƴaƴan babbanni an gane ko dan wanka ko dan kaninka shi ma wannan da ana kiran su maula'i saboda haka ba wanda zai wadatar da wani komai kamar yadda Allah madaukakin sarki yake gaya mana kaga a banda wannan ayar cewa malai yake wa huwa yawmul qiyama yawmul fajr shine ranar alqiyama yaftilu Allahu fi bainal khalaiq Allah zai rarrabe tsakanin bayi wa yu'azibu alkafirin Allah zai azabtar da kafirai kuma wa yusibul mu'minina sannan ya bawa mu'minai lada kamar da ya faɗa ni kasu mu ajma'in ay yajma'uhum kulluhum awwaluhum wa akhiruhum cewa farko da karshe za a tattara yawma la yughni maulan an maulan shay'an ay la yanfa'u qaribun qariba na kusa ba zai kusa wato amfanin da na kusa da komai ba sai da Allah ya faɗa fa idan fi qafi suri wala an saba bainahu bi yawma idin wala yatasaalu da zara an busa kahu Allah madaukakin sarki yace bala an saba bainahu ba dangantaka a tsakanin su a wannan ranar sannan ba tambaye juna ce wani ina wani ba wannan rana alkiyama kowa ta kan ji shi za a buka shakkan boji yake cewa lallai ba dan kowa ta kan ji yake rana alkiyama ba yace da an yi kallo sai dai yake li kulli mri'in minhum yawma idin sha'anin kowa ta kansa kowa kamar yadda zaka gani kaje kaga wato da ake cewa aikin haji ko umara yanayi ne na zaki aljama zaka gani kaje kaga alhaziran da za su tafi musamman sabon zuwa kai tsohon zuwan ba wanda yanzu ran da za a tafi a ce jirgi ya sauka to in ba za a ba saura minti biyar ya tashi ko goma za ka kowa ta kansa domin kana bari yana tashi to guje tashi ga wani kai kai ya tsaka mai wuya ko da da kuɗi a hannunka mai yawa to kafin ka ƙara biyan kuɗin tara da za a ƙara ɗaukan ka ai tashi ga wani yanayi to za ga kowa kawai yawo ake wannan ne nan wannan kowa ta kan jiki ko kuma wanda ya zo bai ma gane ina ne miƙatin sa ba inda zai je tsaya jirgin su yana wani bangare ko gurin da za su tafi tashi to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa to duk kusancinka da mutum babu wani abu da zai amfana ba a wannan rana wala yasalu hamimun hamima yubassarunahu saboda haka na kusa duk kusancinka da mutum ba zai tambaye ka ba yaya yaya ake ciki yau dan sai aka taimaka min nema wani abu babu ya Allah yake illa ma wala yusarru sannan kuma ba za a taimake su ba ba taimako illa man rahimallah sai wanda Allah ya ji kansa Allah ya sa mu a cikin su kadai da waɗanda za su ji ba za su cikin tashi hankali can da annabi yake cewa sab'atun yuzilluhum Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu ire-iren wayannan hadisan da aka yi kokari ka fada to aka tashi wannan tashi hankalin ba kai to mutum bakwai Allah zai musu inuwa al'arshi ranar da ba wata inuwa sai inuwarsa to in Allah yake muke ka fada karkashin wannan esin to duk wannan tashi hankalin da ake ta magana kai wanda kai imamu adil ka zama shugaba adali kuma kar ka dauka sai shugaban kasa ko gwamna ko kwamitina ko a'a a gidanka da yayanka a shagonka da yaranka to in kana so ka fada wannan layi zaka iya shiga ta hanyar yi musu adalci duk wanda yake a karkashin ka shine imamu na adil wa shabun na sha'a fi ibadatillahi ta'ala ko matashin da ya tashi wajen bautawa Allah matashi duk wannan shekartakar da ake kai ma za ka iya amma ka kin saboda Allah baya so to kai ma idan ka dace a wannan gurin har ka gama samartarka baka taba neman mata ba ba ruwanka da wannan abin da ake yi na yayi ba ruwanka da jayi jayi kuma za ka iya to dananin din da ya ciki kaga hawan ko kudin shine aiki ba wani abu ne mai wahala a ciki amma ba za ka sha ba saboda Allah madaukakin sarki baya so wannan dauriyar da kai ka cije don kai koma zuwa ga Allah haka kai ma za ka fada karkashin inuwa da ranar da babu wata inuwa ce inuwarsa sannan sai annabi alaihi salatu wasallam yace warjulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid matashin da ko mutumin da zuciyarsa take rataye da masallaci shine za ka kafin lokacin ma yayi alwala jira yake mutum na hudu sai annabi yace wa rajulani tahabba billahi kama alaihi wa tafarraqa alaihi da mutum biyu da suke kaunar juna don Allah suka haɗu don Allah suka rabu saboda Allah abin nabi a hanyar Allah suka haɗu in kuma za a bata su akan wani yayi ba daidai bane zai je gaya maka gaskiya in ya so mu bata shine wanda fara ka alai mu bata din na yadda mu bata in dai ba za ka ba abin da yake daidai ba mu bata ka gaya maka gaskiya kawai mutum na biyar wa rajulun da azhu mar'atin zata mansabi wa jamal da mutumin da wata mata take ko wata budurwa take mutuwar kansa take nema ta deba shi a wani layi har ta jawo kanta ta bashi kanta yace a jiwe gaba Allah baya so ba wai dan tsoron HIV ko tsoron AIDS ba a'a kawai saboda Allah baya so da shi ya samu dama ba ko kwabo amma ya kiyar da yayi jina sannan annabi alaihi salatu wasallam yace mutum na gida wa rajulun تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه da mutumin da ya bada wata kyauta bai sa a Facebook ba bai sa a social media bai rubuta sunan ba da sai rubuta suna kawai dan Allah yayi inna ma nuka yayi mukum li wajhi llahi la nuridu minkum baya bukatar sai kun sani kawai yayi dan Allah ya koye ya bayar da hannun dama abin da ake nufi har hagu ba ta sani ba shine koda ya dauka ya irga dan wani suka dauka wani dauka haka ka koya hannun ba haka ake nufi ba ka dauko ka irga din da hannun hagu da dama amma ya zanto ba ya mudi ba za ka yi wa Allah gori ba an fahimta da kyau ko to shine bayarwa da hagu ba ta sani ba kace da Allah ba ka kuma irin wayannan ba ba jin abu dan Allah ko ka mutu sai an zani eh ko bayan kure-kure mutuwa kan Allah da sai an zani to amma dai yayin da yake a raye yana ta kokari ya boye wannan shine abin da ake bukata shine sadaka bi sadaqatin ba afaha hatta la ta'lama kimaluhu ba su fitu yaminu mutum na kalbi shine annabi alaihi salatu wasallam yake wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu da mutumin da ya ambata Allah shi kadai ya koma shi kadai ya tashi sallar dare ko wani guri ya tete tsakaninsa da Allah har ya zubar da hawaye saboda tsoron Allah kawai wayannan mutane bakon kullun sai ka rika lalube ka ga ina zaka fada in zan samu ni dukka shiga duk bakon ka tashi alayin su sai na Abubakar in ba anan ba to kai kokari ka kana nan kana can kana can shikenan to wayannan sune waɗanda za su kaucewa irin wayannan tashin hankalin da za a fada to shine Allah madaukakin sarki yace illa man rahimallahu sai wanda Allah ya ji kansa innahu huwal aziz lalle Allah madaukakin sarki shine al aziz wanda ya fi karfin kowa mabuwayi alhakimu kuma wanda yake mai hikima kun wato alrahim ko inna huwa alazizu rahim lalle shine mabuwayi alrahim kuma mai cin kai sai Allah yake ni إن شجرة الزقوم ne mutum طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم Allah madaukakin sarki yace inna shajaratal zaqum lalle bishiyar nan da ake kiranta bishiyar zaqum malaman tafsiri ma aka ce cewa cewa bishiyar zaqum an gane ko to shine malai yace qul ta'ala mukbiran amma yu'azibu bihi al-kafirin al-ja'ilin li liqa'ihi Allah madaukakin sarki yana magana ne dan ya bada labari dan gani da abin da kafirai za ta haɗu da shi ranar alkiyama shi da yake inna shajaratal zaqum lalle wannan bishiyar ta zaqum da'amul asim kamar ka tambaya ne za ne ja sai Allah ya ce wato abincin masu laifi ne eh shi kauli wa fi'li wadanda wajen maganganun su da ayyukan su sai sun saba wa Allah to abincin su ne a cikin wutar jahannama huwa al-kafir shine Allah madaukakin sarki yake suna kafirai wa zakara gairu wahidin annahu abu jahal da yawan malaman tafsiri suka ce da Abu Jahil ake aka ce abincin da zai fara laza a cikin wutar jahannama shine bishiyar zako wala shakka fi dukhuli bi hadhihi al-aya malai yace babu makawa cewa lallai Abu Jahil ya shiga cikin wannan aya cewa zai daddana bishiyar zako amma baka sani walakin lai shakka sa bi bata ce bance da shi kawai ba an gane ko yawa saboda haka karka dauka iya kawai a ce ka ce ku faru makata kawai ka wuce a misali aka baka da su amma banda duk wani kaburi da irin abun su ma ya shiga to shine ma yake ga mana ana yake cewa wato an rawaito daga jaridu an hammam bin bin al-harith anna abu darda kana yuri rajulan abu darda ya ga dan jodan yana karantar da wani bawan Allah inna shajaratal zaqum da'amul asim da ya zo a karatun nashi shi ko bai iya bane sai yace da amdu yatim gabe ya bata karatun yace wai abincin marayu cewa sai da rasul da kuma da amdu yatim sai abu da da yace digirin abun nan na wato alaran ma da ɗaliban su yace a kul inna shajarata da kuma da amdu fajiri ai gwar al'azim sai dai alfajir ta ko jinje amma ba al-yatim ba yace abinci ne na fajirai shine masu tabawa Allah madaukakin sarki ita ce fassara amma ba da amul yatim ba to shine yake cewa ai laysa lahu da amul gairuha domin fajiri ba shi da wani abinci in ba zakum din ba to sai Allah madaukakin sarki yake ni wato kalmodi kamar narkakkiyar dalma kamar narkakkiyar dalma haka wannan bujiyar ta zakum din wasu malamai suka ce a wato kalmodi ana nufin ka akari ka akari zaiki kamar wannan diddigar baka ta cikin mai in an gama tuya ka gane da in an gama tuya za ga wani bakin abu a kasa to wannan shine wato wato shajaratul zakum kalmuhi kamar haka za ta koma shi abincin nasu kamar wannan tafarkakken bakin man wanda ya zama diddiga yadda wanda yake tafarfata fil buduni a cikin cikuna jami ne na albadin ciki saboda haka haka za su rika ci duk abincin da suka ga yunwa suna ci sai zan ji na taka farfasa a cikin sai Allah yake kazalil halim kai ka ce wato ruwan zafi ne yake tafasa ruwa ne mu wato mugun zafi kamar shi ne yake tafasa in suka zuba abincin a cikin sai Allah yake خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون الله أمنا وكتن سرسية خذوه كدمتيه سوى الأسفل كدمتيه فأتلوه كجاكي ila sawa'il jahim ai ila wasa'il jahim sai kun kai shi tsakiyar wutar jahannama ku jaji sai kun je tsakiya za ku tale sai Allah madaukakin sarki yake summa subbu sannan ku rika kwara mar shine subbu ba ku zuba ba iza Allah abinda ake asabbu a larabci shine kwarawa a dauko abu a kwara shi ba a zubo shi ba in ka dawo abu yanzu da buta kana zuba zuba kake ba shine asabbu ba kwaro shi gaba ɗaya shine asabbu shi sa Allah yake magana akan ruwan sama ai kaga kwararo shi ake gaba daya auka sayyidin min as-sama'i fihi zulumatun wa ra'du ka sayyidin daga asabun cewa kamar da ake kwararo ruwan sama gaba daya to shine dumma subu sannan ku kwaro fauka ra'ati a saman kansa ne za a zubo mar min azabil hamid daga azaba ta wannan ruwan zafin ku rika bayan da shi yana sha sannan a rika zuba mata saman kansa sai Allah yake ba za a kyale shi a nan ba duk sai ana zuba mar sai a rika cewa tantani innaka antal aziz lalle kai ai mabuwayi ne kai alkarim ne daraja mutum ne kai ne mabuwayi ne daraja shine malamai suka ce wannan gade ake gade ake bayan azabtarwa ta gangar jiki sai kuma an azabtar da shi ta ruhin sa ba kansa sai a rika gaya mabba kan magana ai gade ne mutum ya zo ya ce ya san baka san komai bai ce akara baka Allah ba mun fatawa kaga wannan ai tsokana ce yake misali irin wannan abubuwan ko kuma ranka ya dade bayan ya zan baka da sarauta komai an gane ko ko wani tashi ya baka na sarauta ko mulki ya zan baka da wannan gaske ne kamar yadda kafirai suke wa suka yi wa suka yi wa annabi shu'aibu alayhi salam qalu ya shu'aibu akala tuka ta'muruka an natruka ma ya abudu aba'u aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha yattafi innaka la anta al-halimur rashid kaga wannan da kai ya shu'aibu ya kai shu'aibu kana ji ka san rashin kunya ce zalla ba annabin Allah ba manzo ba annabi akala tuka ta'muruka sallar ka sai kake umarta ka da annabi ruka ma ma na abudu ko cewa mu tale abin da muke bautawa aw annabi ala bi amwalina ma nasha cewa mu tale dukiyoyin mu ba za mu yi abubuwan da muke so da duba sallar ka sai kai ga ma mu yi wannan innaka la anta al halim al rajim sannu sannu kiriyayye da hakuri ga sai ne injili kike mata o sannu kiriyayye irin wannan magana kun ga wani kiriyayye ana nuna shi to irin wannan kalmar ce innaka la antal alimur rajim to sai Allah ya nemi musu da martani cewa yanzu ku dan dana innaka antal azizul karim dan dani ya kai wanda yake magwayi alkarimu mai daraja ana tantana masa azaba ana ga mar wannan shi ya san ba haka yake ba to wannan maganar ma zafi ce mai ciwo ce a gurin sa to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa ita wannan da Allah yake summa subu fawqa al'ati min azabil hamim sai Allah ya gaya mana a suratul hajj cewa yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim yusharu bihi ma fi budunihim wajlun wa lahum maqami'u min hadid kaga aka Allah ya gaya ma cewa za a rika kwaranyo ruwan zafi akan eh wanda zai rika fito da wato kayan cikin da kuma bata su za ta zagwanni dama Allah ya gaya ma suratul nisa innal ladina kafaru bi ayatina tawba mislihim nara كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب shine dalili cewa wanda suka kafirta suka kafirce wa ayoyin mu tauba mislihim nara Allah yake da sanin zamu kona su da wutar jahannama kullama nabijat juludum da zarar fata su ta jagwali badallahu juludan gairaha sai mu canja musu wata fatar ba wannan ba sabuwa me yasa da yazuqul azab dan su dandana azaba domin malamai suna faɗa cewa sabuwar fata ta fi tsohuwa ɗaukar zafi kuma na ja ba da wannan misalin in ka bi ciwo wata ran bayan fata ta fito sabon gurin ka ɗauki ka ɗauki cokali ko wani abu da yake tsalle wanda zai kwandaktin ka ɗan gaji a guri mai zafi ka san iya wato zafin da ya ɗauka ka na tsohuwar fatarka kan kan ka ɗauka ka tsora a sabuwar ka ji ina za ka fi jin sa hasanka anan za ku gane hikimar Allah da yake su yan wuta bayan fata ta kone sabuwa za a rike mu to ake kokolo su rika ta farfasa yayin da aka kona su shine hikimar tsohuwar fata ta fi juriya akan sabuwa to su yan wuta za a ta canja musu sabuwa idan ba za su fita daga cikin wutar ba haka za a kai ila abadul abad ba lokaci Allah ya kiyaye to shine abin da Allah yake gaya mana anan cewa Allah madaukakin sarki yace za a ga musu inna hada lalle wannan da kuke gani azaban nan ma kun jin biyi jamgaru abinda kuka kasance kuna musantawa ne domin a duniya suna cewa karya ne ba wata alkiyama domin za mu ji nan gaba ma sun faɗa sai Allah yake ni innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين Allah madaukakin sarki kaga a nan ayoyin da muka wuce ma akwai ayoyin da malamai suke kawowa a suratul tur cewa inna azama kuntum bihi tamtarun sai Allah ya ce yawma yud'una ila nari jahannama da a ranar da za a tunkuɗa zuwa wutar jahannama tunkuɗawa sai a ce da su hadhihi narun lati kuntum biha tukadibu wannan ita ce wutar da kuka kasance kuna karyatawa ba cewa ba wata wuta har akwai masu iya sa hannunsa a wutar bayan ta kona su bar mace gurin ce inda wannan ce shikenan sune wa Allah izgidi shi za ka ce ai an gaba kafure yanzu duk ɗan duniya ne kawai ba kafure kafiran wayancan kafiran taurin kansu ya kai da za su iya kai kansu gurin duk abin da aka ce Allah ya azaba da shi su gwada ba wuta bace sai wani zai gwada yace in dai wannan sai to ai abin da za a yi sun wa Allah izbili iri iri to Allah ya ce a basirun hada am antum la tubsirun wannan wutar da kuke kallo sihiri ce domin duk abin da annabi ya zo da shi sai tsafi to wutar jahannama bayan sun shiga sai a ce wannan ma sihirin ce ko kuma ku ne ba ku gani ai ita kanta wannan magana ita ma ai fadin wato magana ce ne kunci da za su ji ciwon ta to sai Allah yake innal muttaqina hakika masu takawa kuwa masu tsoron Allah masu ajiye abin da ya kamata domin takawa shine jalil bai kai bainaka wa baina ma'asiyatillah ko imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi wannan shi ake kira takawa kamar da Sheikhul Islam yake faɗa ka dora abu inda ya dace ka sa kaya mai kyau ka ci abinci mai kyau amma kana gudun haramu wanda kai mutaki ne ka ci gade shi duk wannan baya nuna baka da takawa ba sai ka hau jaki ba an gane ko yawa saboda haka duk wannan gashi kana cin halaliya ka komai kana gun sai da ya kamata wannan shine takawa amma ga wani sai sa yayi taskureji ya sa riga daban wando daban hula daban amma haram yake ci ba da tun takawa nan kuma yana tun fiyar da kai ya fi kowa tun fiyar da kai ba shine takawa ba takawa shine ka kiyaye abin da Allah baya so business ya taso kafin ya fada ciki ya tambaya me ya hukuncin yin kaza kullun za a bani riba kaza kafin ya shiga sai ya tambaya cewa me hukuncin wannan amma wani sai ya gama cin kudin zai tambaya kuma kaga da bambanci yayi tsakanin wayannan biyu wani kafin ya shiga garoman yana gani zai ce a wai kiba inda amri wai salu ulama wai kadiya bil mutadiina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi ya bu wannan kaidar wannan shine takawa amma mutum sai ya gama ya tara kudin kuma yanzu ya tambaya cewa me hukuncin kaza ai kafin ka fara wannan abun za ka yi tambayar ko jiya na ga wata nace mata duk wani kasuwanci tana ga mu wai za a rika bada kullun ko ta ci ba zan kullun za a bada sai nace ai ba wani kasuwanci haka a musulunci babu nace kasuwancin Allah ne kadai yake da ba a faduwa shi kadai ne wanda kai biyayya a gurin Allah to ba za ka faduwa inna Allah shara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به wannan shine kawai kasuwancin da ba a faduwa tijaratan lan tabur kasuwancin da baya karewa shi kadai ne na Allah kawai amma a duniya wani zai ce ma big profit ariya ce sai dai gida ka ajiye ka ce haya za a rika karban ma 400 wannan wani abu ne daban gidaje shaguna kana da kasan nawa za ka karba amma wani abu da za a juya wannan kariya ce inda da akwai wannan duk da ba mu kwanta a gida ba wani ya tawo ka ajiye dubu ɗari za a rika baka dubu talatin duk wanda Allah inda wannan ingantacciya waya da zai ne aiki aikin mai rai ba wani aiki da za ka yi za ka samu babu ita ne ina gaya ma babu ita duk kasuwanci akwai profit and loss faduwa da riba wannan shine amma ka sa kudi akan cewa za mu kasuwanci idan an samu riba dune ne fatantar kaza wannan ya halatta amma a ce ko an ci riba ko ba ci ba za a baka kaza wannan kai ma ka san yaudarar kai ma ka san yaudarar kuma ko shakka babu duk wanda ya gudan ma da kudi kai kai ne babban barawon shi karamin barawo kwarai da gaske shi wancan gwarin ya motsa ya yi rubutu ya yi amfani da talent ɗinsa sai ko kwana kwanta a gida kake sai turo ba dubu talatin duk wata shi ko ya sa da ya tagware ko ba haka bane shi gware shi ya dan motsa kai fa baka motsa ba wallahi kai ne babban farawo shi ya ji ka dama dama domin ya sa kuɗinsa a data ya yi amfani da kokolwar da yake da ita ya ma wayo sannan ya rubuta ya iya ya tsara yayi construction turanci ne kyau ya tura sai ko ba abin da kai jira kake kawai wata ya kaji alat to kaga wannan shine kasuwanci Allah kadai ne ba a faduwa shi shine ma da yake gaya mana anan innal muttaqina fi maqamin a cikin wato suna da wani guri ba su tsoron Allah suna wani guri amin amintaccen guri Allah ya sa mu sai yake fi jannatin suna cikin aljanna kamar ka tambaya ina ne Allah yake cikin aljanna wa uyun da kuma idanun ruwa imani yace ai makani fil akhirati wa huwa aljanna wal guri ne hajja wato alayra shine aljanna kad uminu fiha min al maut me yasa saboda an amintar da su ba mutuwa a cikin aljanna ba mutuwa domin kan ya aljanna za a ce kuludun wala maut eh ko kuma hayatun wala maut eh sannan a ga ma rayuwa ce ba mutuwa har abada sihatun wala maradu ace lafiya zaka yi kai ba dan jan ciwon kai ciwon baya ciwon kafa in za a minke manya sai an gaji kasa ba wannan magana babu ita gaba ɗaya duk wani ciwo Allah ya kore shi ba shi a aljanna to shine za a gaya ma cewa gida ne amintacce sannan ba fita ba fita duk gurin da kaje kana jin daɗi ba tashi hankali ka tambayi shugabanni yanzu da aka tambayi da da girma ba har yana zaune a nan sai ya fi kowa gane ayan nan cewa lokacin da ake cikin annashuwa da wato hutawa tsawon shekara takwas wannan a wannan lokacin kace mar ba wanda ya bi shi ba zai yadda ba akwai wanda ya bi shi kai ba zai yadda ba amma yanzu lokacin da ya zo ya rage kwana goma ashirin ya sauka a wannan lokacin gaba ɗaya hankalinsa a tafi domin ba wanda yake zai samu mukami mulki ya sauka babu babu sannan ka tambayi iyayen mu wanda iyaye wa ko da iyaye wanda suke ritaya cewa kawai yanzu ya yi ritaya ya bar office da kuma yana office din nan kullun ya fita bayan ya kafin ya je an share ga yara a gurin ga abubuwa daban-daban to shi ma wannan lokaci a cewa saura kwana kaza muna tattauna da wani darakta yake cewa in ya tuno saura wata biyu ya ritaya yake wallahi hankalin da hankalin sa take to wallan kaza ne mulki wanda ake wa duniya duk inda ya zo gaba ɗaya kowa sai ya tsaya to ita aljanna haka je kuma kai ko saudiya mutum ya tafi da kuɗin sa idan ya ji cewa daɗin ya kusa karewa saura awa 24 sai ya ji wani iri sai ya ji wani iri to saboda haka wannan shine cewa Allah zai shigar da mutane aljanna babu wannan fitar wa min kulli hammin wa hajari sannan ba damuwa ba bakin ciki na da ba na gaba ba raki wa ta'dil babu wahala wa min shaytan ba shaytanu wa kaidi balla zake dan min kiriya ma ba kirki babu a cikin aljanna wa zairul afat wal wasai da dukkan aibu da masibu na duniya haka kawai lafiyar kalau ma za a kama rigimar wani a ce a cikin kannan ka ga wata tattara rigima da mijinta dole kai gurin ka za ko ba haka bane yau a cikin yan uwanka ko a cikin ƴaƴan kanne ko ko yaye baya nan ya mutu ko bai da lafiya ba wani ya ballo rigima gurin ka za to duk ba wannan rigimin ba wa alhalu ba musibu an bayyana da kyau ko ko haka kawai kana zo na kalau makocin ke ijaza ba wani abu da dole sai kai magana duk masifar to sai Allah yake fi jannatin wa uyun cikin aljannatu aljanna daban-daban wa uyun da idanu idanuwa nan mare mare na ruwa ta zuwa ja an ce shajaratul jaqum da amul atin su kuma wannan sai aka yi muqabilin sa da cewa za a raba musu da aljanna da koran muke gudu a gargashin wa hada fi muqabalati ma ulaika fi min shajaratul jaqum wa shurbil hamim Allah yake Allah zai raba wa wayancan ne saboda abin da za a yi wayancan na azabtarwa su kuma wayannan dadi za su sai Allah yake ne yalbatuna min sundusin za a sa musu tufafi min sundusin na alhariri amma min karashara irin kayan shan iska ba shi karashara wanda za a ga mutum yana da wadata in da biya zo duk kayan su sun koma marasa nauyi to su za a ba yan aljanna duk da cikin aljanna la yarawna fiha shamsan wala zamharira ba rana ba sanyi a cikin aljanna amma za a baka wannan dan shakatawa kawai domin mutum ya isa za ga yana da kaya daban-daban na shakata a lokacin sanyi da an yi ruwa wani yanzu ya koma gida sai canza riga kawai saboda dan ta dace da yanayi saboda wadata an bayyana da kyau ko to ya aljanna tana da wani alhariri wanda yake mai sharan shara shine zundu wai tabrakin da kuma alhariri amma mai kauri irin wanda kai ka ce wanda in mutum yana jin sanyi shi zai ta amma ba ba sanyi aljanna ba zafi yanayi ne wanda yake wato bai daɗin da shi an bayyana da kyau to shine wato min sundusin wa istabratin mutakabirin suna zazzauna akan gadaje ko kujeru suna fuskantar juna ana hira kawai Allah ya sa mu na cikin ya aljanna ai kewaye kowa ya zauna yana karkada kafa yana hira dan uwansa sai Allah ya ce ni كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم
الله مرحبا كنسركيتي كذلك كما رأيك وزوجناهم قام أورا مسلم shi za a kace ba wata ibada da za a maimaita a aljannan ba aure ba eh saboda haka aljanna za a mai ta aure ita kadai ce ba za ta yi sallah ba ba azumi ba haji ba zakka amma aure za a kuma yi saboda haka kun ga matasa shi aure yana da muhimmanci yana da shi ko zakka ba ko kai da ko kai da aure yana da muhimmanci domin za a yi shi a duniya kuma ranar alkiyama kuma yi malam el hussein ba fa da kai nake ba ba da gane ke ba aure ko shakka babu yana da muhimmanci domin ibadar da kaga za kuma maimaita ta aljanna ka duba girman azumi amma ba za kuma azumi ba ba da azumi ne za mu yi aljanna ba wani azumi da za a yi ba sallah ba zakka amma aure za a kuma yi sai Allah ya ce wa zawwajnahu aka za mu aura musu bi aurin ne da mata wanda suke hurin ne al-hur jami ne na aura aura kuma ita ce macen da take da wato idan cikin ta fari farin ciki fari ne kan sannan kuma bakin baki ne kirin kaga kyau kan zai fito ke ba da can wani kala ita ce haurawu ainu kuma jami'i na ainahu ainahu kuma ita ce mai manyan idanu saboda da kai da gaske an gane ko ke shi ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa za a aura musu wato hurun din Allah ya aura mana sai ke da'una fiha za su rika kira ɗan aljanna a cikin aljanna bi kulli faqiyatin da kowane irin kayan marmari wannan yace a miko masa abarba irin ta aljanna wannan yace a miko masa mangoro wannan yace a miko masa lemo kowa shine bi kulli fatiha din kowane irin kayan marmari inibi da tuba kake bukata zaka ce a kawo ma domin Allah bai zai kiya da yan aljanna ba sai ya tare da musu ba sai musu hidima goyi goyi sai an same ta cikin aljanna to shine Allah madaukakin sarki yake bi kulli fatiha din bayan wannan kuma amini ne suna cikin aminci bayan da za a ce ka tiya in ka ci ayabar ko leman ko kaza ko kaza a ce yi ma yawa a kada cikin aminci duk abin da ka ci zai tafi jikinka ya ma amfani ba da hada ya cutar da kai ba shine Allah madaukakin sarki yace la na biha al-mauta ba za su tantani mutuwa a cikin aljanna ba ba mutuwa inna al-mauta ula an ba mutuwar da aka yi ta farko ba to ga wannan mutuwar ba wata mutuwa wa qawu azabul jahim Allah yace Allah zai tsare su daga azaba wanda take ta jahim malai yace kadalika wa zawajnahum bi hawlin yace ai hada alada ma ma qad mana'nahu min az-zawjat min min al-hur al-in al-hasan allati lam yatmithunna insun qablahum wala jan cewa matan da za a ba wa ɗan wato ɗan aljanna mata ne da ɗan adam bai taɓa leka su ba ba ballantana aljanni aljanni bai taɓa sa ido a kansu ba ballantana shi za muke ganin rashin kishi da rashin wato sanin ya kamata irin na mazanmu da suke fito da matansa a social media ai wanda ya san kimar matarsa baya nuna ta baya nuna ta amma yanzu zaka ga an zo an yi saboda gogewa musamman matasa a yanzu in baka yi wannan ba ba baka waye ba ai wanda ya koye matarsa ba a ganta ba shine ya waye shi ba kowa san domin su ba ya dauka irin ta matan aljanna Allah cewa ya haurun maqsuratun fi da qiyam da yana baka sifofin ɗan aljanna cewa yi mata ne na horin ne maqsuratun an kiyaye su firfiya a cikin kaimomi duk an rufe su duk an rurrufe ba a san kowa ya gani amma kai yanzu kowa ya ga matarka da wasu manya-manya katin katin da su sun taya ta rawa a gurin event center wani ma yana nan kana tsaye kai da ita yana ya zo ya ma liki ya mata kuma kana murna saboda kai da yuki ne bunsirin jahannama baka san shi Allah kuwa bunsirin jahannama ka ba ta yi wannan matar taka sai ka killace ta in ba za su yi abin da mutu su isu a mata sannan za a sa ba ita a TikTok wannan shi yake nuna ka damu da ita baka san cewa irin wannan raye-rayen da ake yi daga nan wani in yana da kambun baka ko na ida daga nan zai sa mata kawun duka za ka wallahi daga nan wasu suke mutu baki shi ne za ka auren ka bai lasin ba domin wani yana da wannan kambun bakan wani yana da na ido yana ta kallanta daga nan zai mata illa domin dama an za a fito ba da ayatul kursi ake fitowa ba da foundation ake fitowa an gama yin ta an sa kayan ya jujuwa ba jujuwa an tawo gurin rawa dole a samu matsala wannan mai kambun bakan yanayi mata zai kama ta sai ka ga an zo wata ɗaya ne honi mun kawai za ku cikin kwanciyar hankali akwai wani zulun aure da na je kwanan nan wallahi azim matar cewa dai ta fi bi kawai sai da zaman lafiya dai kuma sun yi shekaru yanzu auren kuma yana ta tambal tambal tajiri da ce kawai daga tajiri ta ji kawai ya cire mata shi ma kuma yake dama ke ma a tsiran ki ai ko irin wayannan abubuwan ne mutane ba sa fahimta na faɗa ko a karatun mujira alhaji bakir to ba na faɗi wannan soyayya ba ba ita take rike aure bari in tsara nana ta muku soyayya ta sa aure take abin da yake rike aure abu biyu ne yau ma zan kuma maimaita ba fahimtar juna da hakuri na rantsi da Allah ai ga iyaye na a zaune a nan soyayya wannan titanic loading da kuke yi ba shi bane a shi yake rike aure haka ni ma soyayya kashe aure ce domin ka je ka tambaya za ka ga mafi yawanci soyayya ce take janyowa ta kadirin misali tsabar so ne zai janyo kai ma abu ka rika jin kamar kai za ka yi wa to sai ka hau sama ita ma sai ta hau kamar ita za ka yi retaliation bayan a sororin lama ta kake to sai matsala ta faru domin kowa yana ganin yana da high expectation na soyayya akan dan uwansa ba tana son sa to kana yin abu sai a samu matsala sai ka yabo magana ita ma ta yabo domin kai ba ka so a yi ma abin kuma ta yi inda dan waje ne wanda ba wanda ba budurwarka ba ta yi ba ba za ka damu ba me yasa saboda ba soyayya a tsakanin Allah ya sa kun fahimci yaran cewa soyayya ita take janyowa ka rika jin kamar kai ita ma ta rika jin cewa kamar ita to sai a bata amma idan ka fahimce ta ta fahimce ka kun fahimci wannan language din naku to wanda ya abin sai ka dauke kai domin akwai fahimtar juna idan kana da hakuri idan dai abin sai ka dauke kai domin ka san hakuri ake da su shikenan wannan abubuwa biyu sune kira ku na zamantakewa aure amma ba soyayya ba ai na faɗa idan soyayya ce take rike aure kamar yadda yan drama suke yi aikatar ne ɗaya ne biyu ne uku firis ne za ta fito ita da take jarawa kana ganin ta take sha'awar zaman da sai ita da da mai gudu da wane ne da aka tsaya duk aka zuwa kai ne za ta fito kullum magana da nake kenan in dai da wannan ake zaman aure wa yake ta fito ba ki da kai ila yu'di wanda bai da abu baya bayarwa in dai wannan da yake rike aure bai kamata masu koyar drama na cewa ga yadda za a yi zaman aure su su fito ba kamata yake zauna sai me hana ki zama to a ismin su wannan ba shi ne da shi ake zama aure ba da shi ake ba wani abu ne daban kuka ake shi daban shi sa auren ki ya mutu me yasa kai aka ce yanzu da kake koyawa ƴaƴan musulmi Hausawa zaman aure kai ka zama aure kika a ce ma ya auri mata biyar shi da kwanaki na za a yi hira da wani cewa mata bakwai ya aura duk ya sake su me yasa ya sake su me yasa a kananan shekarun ka me yasa eh ma so a nuna ma cewa ba shi ne zaman aure ba ba shi yake nuna zaman aure zaman aure rayuwar magabata ake dubawa a ga irin hakurin da suke yake rike aure a ta ba ma sai ka je kan tarihi tarihi na ba ka bi kakannin ka kawai ka ga ya suka yi wani irin hakuri suke wannan shi yake rike aure ba dadi ba dai amma an ka biye wayan can da su nobel din nan da waye ka ga kamar kana wata duniya daban wallahi ba inda zaka wallahi babu inda zaka saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye an gane ko to shine ma da yake ga mana anan cewa wato su matan aljanna lan yadini to wannan insun qablahum wala jan Allah yake annahunna yaqut wal marjan saboda kansu dun ba ba wani ba wani taba taba ba inda wani yaji ba ta taba wani ba wani bai taba ta ba idan ka kalle shi kai ka dauka ya kuti ne da murjani abinda ba wuce yake cewa murjani saba kyan cikin kuma ba foundation mata aljanna ba wata foundation kana ce natural kana kai ko yanzu ma ta ka amaryan nan ta goge powder sai ka mare ta wallahi Allah ku dauka za ka yi cewa ban karyo da ranka akai sai ka mare shi cewa wannan ba ita bace can jama'a kai domin akwai foundation din da tana tsaye da hanci akwai da take ko babu to saboda haka ta tsaye da idanu ya tsaya tak da akwai su na abubuwan gaba ɗaya biyo da rafiya take da rafiya kuma abin ta kai yanzu har na kauye da ina ce wani za ka yi aure ka tafi ka je wani gida tufe luwa a kauye to yanzu na kauyen ma suna neman foundation mai arha ba su nan masu talla albasa da tumatir duk ba kuna ganin su ba gaba sai da gida da gishirin nan duk zaka gan su wadan ka kalle wallahi wata ran nan da na kalle da hace da tsawaya da nufi ya kamata mata hoto wannan saboda sai dauka za ka idan a gidan zuwa sai ka rasa wanda bani za a saka kawai dai dai dariya na kyale su na wuce a wanda bani za a layin gudan rika ko a layin aladu saboda abin da ta sa a fuskar gaba daya to saboda haka wayannan su ne abubuwan da ya kamata mu kiyaye to shi da Allah yake hajjaza wal insani saboda haka bayan Allah wannan sakamakon da Allah zai yi mutane kyautata wanda kai a duniya kai hakuri ka ba Allah kai ma yanzu Allah zai saka ma sai baka batan hudu da yini ba kai biyayya ba ka je ka bi kawo igiya ga matan nan na banza duk akwai amma ka kyale su baka baka yi biyayya ba shi za ka ga ya mata ka duk wanda ya je sabi NYC ya dawo bai nemi mata ba ko ya kamata in ka tashi addu'o'in ka ne ka daga hannu ka ce ya ubangiji ina tawassuli da sabi din da nayi NYC wata tara ina ga ba domin guri ne da ba ku ba yaro ba ku ba cewa tunda ban nemi mata a tambaya Allah kuma ba don tsoron HIV ba don tsoron kawai kana gani na Allah Enugu shine Allah da yake Kano kai ta wakili da wannan Allah ka roki Allah ya biya ma bukata Duma akwai wanda za su je akwai wanda na je na je ba a garin su ce mana akai wani gari da anan arewa sai mun akai libami ne amma wallahi in kaga tabarar da ya rike saboda yaro ba ku ba yaro ba ku ba mu kallon wato wasu idahumai suke mana ba mu waye ba wallahi sai mu akai limami ne a garin amma da yazo nan ya goya a goyar ba abin da baya yi saboda nan ba garin su bane ba mai ganin sa yau wa zo ya dusar cewa wayannan wayannan ba Allah Allah Allah nuna shi kace shi ba zai ya dusar din yau wani dai na san shi ba zai ya dusar an gane ko Allah da yake inugu shine a Kano shine a Anambra shine a Imo duk inda kaje ka samu kanka ka rika tuno cewa Allah madaukakin sarki yana kallon ka an gane ko to shine Allah madaukakin sarki yake da'una biya bi baqiyatin alimin saboda haka za su rika cewa a kawo mutu wato kayan marmari kuma suna amintattu a cikin aljanna la yazuquna Allah madaukakin sarki yake la yazuquna fiha al-mauta ba za su dandana mutu a cikin aljanna ba na'am illa al-mautata al-ula in ba mutuwan nan ta farko ba mala yace ma'ana wannan annahum la yazuquna fiha al-mauta abadan cewa ba za su tantana mutuwa ba har abada kama tabbata bi sai hayi kamar da ya tabbata cikin bukari da muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi kira da annabi Allah tabbata a garin shi kale yake yutajil maut bi surati kabkin amla za a zo da mutuwa ranar alkiyama an gane ko a surar wani rago wanda yake murgujejen rago mai kaho fayuqabu bainal jannati wan nar sai a kai da shi tsakanin wuta da aljanna yan wuta suna hangora gwab sai aljanna ma na gano na gano thumma yuzba sannan sai a yanka ta ita wannan mutuwar thumma yuqalu sai a ce ya ahlal janna ya ku yan aljanna kulubin fala mauti da dai ku dawoma a cikin wannan aljanna ba mutuwa wa ya ahlan nar kulubin fala maut ya ku yan wuta kuma ku dawoma a wuta ba mutuwa wa kad taqaddama al-hadith wannan hadisin mun biya shi a suratu maryam za ku iya tuna lokacin da muka zo karkar karshen wasu ayoyi ya tabbata daga abu sa'id al-khudri da abu huraira sun ce annabi alayhi salatu wasallam yake yuqalu li ahli janna inna lakum an tasihu bala taqamu abadan cewa za ku tayi lafiya a aljanna ba za ku taba rashin lafiya ba wa inna lakum an ta'ishu bala tamutu abadan za ku ta rayuwa ba mutuwa a cikin aljanna wa inna lakum an tun'imu bala dai bala tab'atu abadan za a ce muku ni'ima ba bakin ciki ba damuwa wa inna lakum an wato tashibbu bala tahribu abadan saboda haka za ku zo ku zama matasa in shekara 33 ba tsufa har abada haka za ku tashi a wannan yan shekarun tabba dabba ta 33 to har abada kuma haka za a ce wato rayuwa imam muslim ya rawaito wannan hadisin ya Allah ya ji فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم Allah yake fadlan min rabbik wannan mu'min da aka faɗa da aljanna falala ce daga ubangijinka zalika huwa al-fawz al-azim lalle wannan shine rabo wanda yake babba sai Allah yake ni فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتفكرون Allah madaukakin sarki yace fa inna ma yaskarnahu bi lisani ai inna ma yaskarna hadha al-qur'an hakika mun sauƙaƙe wannan al-qur'ani akan halkarka la'allahum yatadhakkaruna dan su zanto masu jin wa'azi masu daukan tintintini sai Allah yake ni فارتقب إنهم مرتقبون Allah madaukakin sarki yake wa Annabi alaihi salatu wasalam barkakin ai intabi ka dan saurara ka jira wa in innahum murtakibun lalle su ma za su saurara ai ba ta alamuna liman yakuna liman yakuna nasr wa zafr da kan za su gane waye zai ci nasara tsakanin kai da su shine innahum murtakibun Allah yake kataballahu la agli banna ana wa rusuli lalle Allah ya wajabta cewa ni zan yi galaba ni da manzannina inna Allaha qawiyyun aziz lalle Allah madaukakin sarki ne karfi ne mabuwayi kuma inna da lan suru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad lalle zamu taimaki manzannin mu wal ladina amanu da wanda suke imani a wannan rayuwar ta duniya da ranar da za a tsaye da shedu yawma la yanfa'u zalimin ma'diratuhum ranar da azzalimai ba za wato ujurin da ba zai musu amfani ba hanzari walau wallanatu Allah ya tsire musu albarka walau butu'ud da sanan suna da mummunan guri shine wutar jahannama abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ya yafe mana a gurguje akwai durus da zamu koya ko da kadan ne kafin ya daga mun sai takardar cewa daga cikin wannan sura na farko mun ji sunan sura ita wannan suratul dukan ce an saukar da ita a makka sannan kuma mun ce ba sabani wajen saukar da ita a cikin darasin da muka koya yadda ce sura ta 63 tana da ayoyi 56 a lissafin mutanen makka da madina da sham ayoyi 57 a lissafin mutanen basra ayoyi 59 a lissafin mutanen kufa sannan kuma jibanta tana da hankali ne akan tunanin akan lamarin tashi a alqur'ani da kuma tashi alkiyama sannan sura tana bayani akan girman darajojin alqur'ani da lokacin saukarsa shi alqur'ani sannan tana bayani a cikin durus din shine saukarsa a dunkule an ga mana cewa an saukar da alqur'ani a dunkule sannan kuma a daren lailatul qadr Allah madaukakin sarki yana wato gaggawar karbar addu'ar annabawa sannan kuma sai an mana bayani akan saurin kan kafirai da rashin cika alkawari irin na kafirai sannan sura ta yi bayani akan ranar yakin badar cewa rana ce da da Allah madaukakin sarki ya dalci manyan kafirai su 70 da wani abu sannan sura ta yi bayani akan manufar annabawa na yanta ba rauni. sannan ta yi bayani akan amana lallai siffa ce muhimmiya ga annabawa sura ta yi bayani akan samun ni'imar duniya ga kafiri ba shi yake nuna ba nun shi yake nuna yana da matsayi a gurin Allah ba dan ka kafiri akan wato lafiya da kuɗi ba shi yake nuna ma Allah yana son sa ba sannan sura tana bayani akan canja ni'imar da yayi ga mutane yana Allah yana canja ni'ima ga mutane idan ba su yi godiya ga wannan ni'imar ba sannan surar tana bayani akan mujirkan Makka na ƙaryata alkiyama da suke da kuma irin narkon da zai same sannan hikimar halittar samai da kasai da abin da yake tsakanin sura ta yi bayani a kai sannan sura ta yi bayani a kan yawancin mutane ba su san manufa halittar su ba domin ya ce wa ma kalaka na samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin cewa ba maliki samai da kasai dan wasa ba to da yawan mutane ba san haka ba sannan kuma wato har sura ta yi bayani akan mummunan abincin da yan wuta za su samu kamar yadda muka biya yanzu ina ga za mu tsaya a nan saboda lokaci abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen sa jawawa da tsofinsa madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i da alkhairi Allah ka biya musu bukatun muna roƙon Allah da sunayen sa jawawa da tsofinsa madaukaka akwai waɗanda ƴan uwansu sun rasu na Malam Ismail kamar shi ma na ga kakarta ta rasu muna roƙo Allah ya yaje mata yawa ta kuri da juriya muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da tsohon ta wanda kuka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka ba mu damuna ne albarka da abin da muke jin tsoro a rayuwar mu Allah ka dige mana shi muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da tsohon ta wanda kuka iyayen mu da kakannin mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara idan ta mu ta gurin Allah ka samu suka da kyau da imani waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana suna roƙo Allah da suna yin kyawawa Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ƴaƴan mu da matasan mu Allah ka shirya mana Allah ka dora su hanya madaidaiciya shugabannin mu Allah ka sanya musu tausayin mu a zukatan Allah mu ɗaukakin sarki ka sa musu tausayin mu a zukatan اللهم آمنا في أولادنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك وتلاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين